نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ثلاثين بعد يقوة المحرم hijira na ba alai salatu wassalam 1448 wanda ya dace da sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda wadda ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta 46 za mu tashi yau insha Allahu ta'ala kan aya ta bakwai. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa na ba'ul mawazinal ƙisɓa liyomil ƙiyamati falatu lamu nafsun shai'a Allah ce wa na ba'ul mawazinal ƙisɓa kuma za mu aji ma'aunan adalci liyomil ƙiyamati saboda ranar alƙiyama fala tuzlamu nafsun shai'a saboda haka ba za a cuci kowace rai da wani abu ba mana Allah ta'ala yana ba da labari cewa za mu aje ma'aunai sikeli-sikeli na adalci saboda rana alkiyama waɗannan ma'aunan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ma'auni guda ne muna ganewa ko abinda ya sa aka tattara su aka ce almawazina saboda lura da yawan ayyukan da za a auna ba shi sa aka kira su da sikilai da yawa alhali sikeli guda ɗaya ne saboda ayyukan mutane ayyukan halittan Allah gaba ɗaya bisa waɗannan sikelin za a auna shi kuna gane ku kamar yadda Allah ya ce walwaznu yau mai izinin haɓu awo a wannan ranar gaskiya ne sai Allah ya ce faman saƙulat mawazinuhu kaga shi ma ma'aunin mutum guda amma sai aka ce ma'aunan shi shi kadai saboda mi za a auna ayyukan shi ne gaba ɗaya shi yasa sai aka yi jam'in ma'aunin faulaika humul muflihun to waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunan shi ba su yi nauyi ba suka yi saku-saku faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimuna Allah ya kare mu amin Allah ta'ala sai ce kuma falatu zulamu nafsun shai'a ba a cuta kowace rai ran nan musulma ce ko kafira ta kwarai ce ko ta banza duk yadda kowa ya yi haka za a mai ranar alkiyama ba za a cuci kowa ba ba za a tauye ba kowa haƙƙin shi ba kamar yadda Allah ya faɗa wurare da yawa wala yazlimu rabbuka ahada kaɗan daga cikin waɗannan wurare Allah ya ce Allah mahalicinka baya cuta kowa bai zalunta kowa mana bai rage ma kowa haƙƙin shi kowa Allah zai bashi haƙƙin shi zai bashi sakamakon abin da ya a duniya cikakke in mai kyawu ne haka nan in mara kyawu Allah ya kiyaye mu wani wuri Allah ta'ala ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah subhanahu wataala bai zalunci daidai da girman kwaye zarra karamin abu ɗan miƙizi Allah ta'ala ba zai tauye maka ban haƙin kani wa in ta ku hasana idan kuma ita kwaye zarra ɗin ta zamanto abu ne mai kyawu to yi za'if ha sai Allah subhanahu wata'ala ya ribanya maka wa yi timin ladunhu ajiran azima kuma sai Allah ya ba da lada mai girma daga wurin shi haka ita ma wannan aya ta nuna Allah ba ya zalunci haka ne ko wani wuri Allah ya ce inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a lalle Allah ta'ala ba ya rage ma mutane komi walakin an-nasa anfusahum yazlimu sai dai mutane su ne suke tauye ma kansu su ne suke yin abin da bai dace ba ha Allah ta'ala ya kama su da azaba amma shi Allah ta'ala ba ya cutar kowa ba haushe na cewa Allah ba a zalimin kowa ba ne ba haushe sarkin hikima to Allah ta'ala ya ce falatu lamu nafsun shai'a wato ba a tauye ma kowa hake shi babu wata rai da Allah subhanahu wataala zai tauye mata komi abinda kai shi zaka gani ranar alkiyama faman ya'mal misqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata daidai da girman kwaye zarra na alkhairi zai gane shi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata daidai girman kwaye zarra na sharri zai gane shi ranar alkiyama Allah ya nuna mana alkhairi wannan rana sai Allah ta'ala ya ce wa in taku ko wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha Allah subhanahu wataala yace wa in kana in aikin bawa ya zamanto mithqala habatin daidai da nauyin kwaya ce min khardalin takumayya kwayar dawa ko kuma koma bayanta Allah ta'ala yace ataina biha ko za mu zo mu mutun da ita mana aikin da kai koyaya ne daidai da mutun kai mai dariya saboda wulakanci sai kaga wannan dariya cikin aikin ka ranar alkiyama daidai da kyahuce kaga da abubuwa ne yan kaɗan kaɗan kyahuce ka ce dibar gayatar shi ne sai ka gan shi ranar alkiyar matukar dai kayi ne saboda mi yawwa in kayi ba da gangan ba da wata manufa kai ba kawai shi ke amma in dai kayi da wata manufa in alheri ne ka gwada ka ci dibo malamin nan malamin nan da nake gwada ma malamin nan mai kokari shi ne kafin ci dibo ya ci gaskiya Allah ya saka mai kaga wannan aikin alheri ne sai ka gani in ka ci dibai can ya hana mutane shakat komi haramun ne gina shi ne to koyaya aiki yake sai ka gane shi Allah ya ce daidai da girman kwayar dawa ka aikata wannan aikin to sai an zo da shi rana rake a taina biya za mu zo da ita ita wannan kwayar ya kararrama ka bayyanda Allah ya ba mu labari game da luqmanul hakim cikin nasiyoyi da wasiyoyi da ya madan shi yace ya bunai yace ya kai dana ya bunayi kai dana innaha lalle ita lamarin ta yadda take in taku misqala habati min khardali in aikin kai zamanto daidai da girman kwaye zarra ce ko kuma kwaya ta komayya fatakum fi sakhratin sai ta kasance a cikin duci aw bis samawati ko kuma ta kasance a cikin sammai aw fil ardi ko a cikin kasai Allah ya ce ataina biha sai mun zo sai mun zo da ita ko ya ati biha Allah Allah zai zo da ita ba da abin da kai ko a ina kai shi ko a ina kai shi ranar alkiyama sai ka gan shi cikin littafin aikin ka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah zai ci kan karatu rannan kowa ya karatu wa amma man wuce kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wa amma man wuce kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani la muta kitabiya yace da ma baba na littafi na ba Allah ya kare mu sauraka da abin da kai ko mun kankanta shi ko a ina kai shi dan kararrami ne ma na laifin kana ganin bai taka karya ba Allah subhanahu wataala ce ranar alkiyama sai mun zo maka da shi inna Allah latifun khabir lalle Allah subhanahu wataala Allah ya kasance wato lalle Allah mai yawan tausayi ne kuma Allah masani ne gwani ne mai bada labari saboda anan Allah subhanahu wataala yace wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha sai Allah ya cika ayat cewa wakafa bina hasibin Allah subhanahu wataala ya ce ya ishe mu mu zamanto masu hisabi ne mu wani Allah subhanahu wataala yana kamba kanshi yana nuna ma girman kanshi cewa shi kadai ya isa yi mu mutane hisabi ya isa yi mu halitta shi hisabi saboda mi saboda kamalar shi saboda cikar shi saboda Allah cikakken mahalicci ne za a yi hisabin nan cikin kankanin lokaci inna Allah sari'u al-hisab Allah mai gaugawar hisabi ne da sauri da gauga za a kare ba da jinkiri ba domin abin da yake jinkirtar da shari'o'i na duniya saboda masu yin su 'yan adam ne saboda masu yin su in an samu adali akwai azalimi an an samu na kwarai mai kamantawa akwai wanda kuma yake mai son zuciya ne isa wata shari'a ta yi gaugawa to wata kuma sai ta yi jinkiri saboda su ake a yi cuta a yi zalunci a ciki to ranar alkiyama kuma babu wannan fala tuzlamu nafsun shay'a za ya ga kare da sauri cikin kankanan lokaci Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab lamarin tashin alkiyama ba kobi bane face kamar kyautawan idanu ko kuma ma ya fi kyautawan idanu kusa saboda min Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komi a cikin gajeren lokaci Allah subhanahu wataala zai gamawa yan aljanna su tai Allah ya sa mu ne yan wuta su tai Allah ya kare mu daga wuta wannan aya mai girma Allah subhanahu wataala a cikin ta ya bayyana mamu cewa akwai ma'aune ranar alkiyama akwai ma'auni kuma ma'aunin nan yana da haƙiƙa ma'aunin nan ba wani ma'auni ne cikin tunani ba kamar yadda waɗansu suke faɗi a'a ma'auni ne wanda irin ma'auni ne da ake ɗora mai aiki a aza aiki kamar yadda ka san ana azama ma'auni abinda za a aunawa a ga nauyin abin kilo nawa ne to haka ranar alkiyama za a auna aikin mutum da mummuna da kyakkyawa za a ɗorawa ga mummuna ga kyakkyawa kyakkyawa na cikin tafi mummuna na cikin tafin ma'auni sai a ɗora sai a auna wanda ya rinjaye to can mutum za yi tafiya Allah ya kiyaye shi yasa hadisi ko hadisai masu ɗimbin yawa suka tabbata a cikin sahih bukhari da musnad al-imam ahmad da sauran littattafai daban-daban waɗanda hadisan malamai suka rubuta su a ciki saboda samun saukin karanta waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadan daga cikin wadanda hadisi akwai hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim wannan hadisi ne wanda kusan kowa ya rike shi kalimatani khafifatani ala lisan kalmomi ne guda biyu masu sauki halishe yana jin saukin ya fade su babu wahala taqilatani fil mizan suna da nauyi bisa ma'auni habibatani ila rahman kuma masoya ne zuwa ga Allah mai rahama Allah yana son waɗannan kalmomin guda biyu wani kalmomi ne sai manzo Allah ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko ba haka ba in ma baka iya ba in aka maimaita su su uku sai ka ji kawai ka rike su subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim waɗannan kalmomi ne da ake so mutum ya tabbatin su haka nan kawai subhanallahi wa bihamdi subhanallahi kai tabbatin su ba kaidi kai tabbati haka ka ji ka bari ka bare su so daya Allah yana so so biyu so uku so hudu so biyar so dubu Allah yana so ko guda ka faɗa ka ce subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim zaka samu soyayyar Allah saboda Allah yana son waɗannan kalmomi domin kalmomi ne da suke kumshe da yaban Allah suna dauke da nuna girman Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala kuma yana son yabo Allah yana son ka yaba mashi saboda ya fa'alu ma ya sha'u ba wanda ke son yabo kuma bai yi laifi ba sai Allah dan Allah bai laifi ba kai ka ce da Allah ya banni yaya akwai dama ko ba amma ina iya yaban ka ba kai ka sani ba yawa bahaushe ya ce yaban gwani ya zama dole amma ni in nema in ji da Allah yabanni in mana yabo in ji daɗi kaga wannan ya zamanto girman kai rawanin tsaya ke Allah ya kiyaye haka imamu Ahmad ya rawaito hadisi daga wato hadisin Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah subhanahu wataala inna Allah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq lalle Allah ta'ala zai keɓance wani mutum daga cikin al'umma ta gaban halitta ko zai ɗauko wani mutum ko ya tsamo wani mutum gaban halitta ranar alkiyama idan aka bayyana shi aka hito da shi a gaban duniya gaba ɗaya bayan sharu alai sai satan wa tis'ina sijillin sai a buɗe mai takarda ɗari ba ɗaya kullu sijillin madal basar kowace takarda ta kai ta fi duniyan nan girma takardun mine ne takarda aikin shi ne guda ɗari ba ɗai kowace takarda din da ka ba ita kake gani kwara ɗaya an buɗa ta kuma har nawa ke gare shi guda ɗari ba ɗaya babu komi cikin shi sai aikin da abin da bawa ya aikata a duniya sannan Allah subhanahu wataala ya ce mai yaya cikin waɗannan takardun ɗari ba ɗaya akwai waɗanda baka yarda kai ka aikata ba sai ce ma Allah subhanahu wa ta'ala a babu wata wadda Allah ta'ala ce a zalamatka katabatil hafizuna wato marubuta na waɗanda na sasu rubutu masu tsaro sun cuce ka waɗanda Allah ce wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina sun cuce ka qala la ya rabbi sai ce a ya ubangiji Allah ba su cuce ne ba da aiki na ne ƙwada sai Allah ce mai afalaka uzur ko kana da uzuri au hasana ko kana iya tuna kana da wata lada nan dai duk abin da ke cikin takardun nan fa mugun abu ne to ban sani ba cikin mugun abin nan da ka aikata akwai uzuri kana da uzurin aikata su ko kana da wata lada banda su ƙwala ya ce fayubahatun rajulu faya ƙoli sai a gigita mutanen sai ya ce la ya rabbi ya ce a saboda ya gigici ya ɗimoce sai ce a Allah ba ni da wani uzuri kuma ba ni da wani aiki mai kyau faya ƙulu bala sai Allah ta'ala ya ce e kana da shi ka ɗimoce ne ina laka inda na hasanatan wahida mu a wurinmu akwai wata lada ƙwara ɗaya da ke gari ka la zulmal yawma alayka yau ba a zaluntarka kai ka manta ta mu kuma ba mu mancewa da tana nan fa yukhraju lahu butaqatun fiha sai a hiddo mai wata kart wadda a cikin kart din akwai wata takarda ce mai kama da kart muna ganewa ko yawa da ce wadda tan shekarun baya ka zangi cewa idza matal abdu kartin lahira ya haka nan ne abin akwai shi in ka ji galibi magabata suna faɗin abu to akwai shi sai dai sigar da aka zo da shi ne yawa kuma ba su ke faɗi ba mutane ne da karambani suke cin albarkacin bakin su faɗa masu wannan magana su kuma suna kallo saboda jin nauyi sai su kyale wurin malamai masana wancan lokacin ba kashin suna maganar mai zama tare da kartin lahira ba su gaya maka gana amma mutane 'yan abin nan yawa 'yan ta yi daɗi yawa sai su a bakin malamai su ci masu albasa amma ba ka ji ko ga bakin malamai ba ka yi wannan da wata zai wata sharholiya ba ka jin ta ga bakin malamai to a cikin wannan takardan akwai ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh abin da ke ciki kenan kawai waɗannan takardun kuma duk inda ka diba su ne an shimfi an buɗe su ga sunan ko ina su ne amma a cikin takarda guda an samu ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa yaqulu sha Allah ce ahdiruhu ku kawo shi nan fa yaqulu ya rab ma'ana Allah ta'ala ya ce ku kawo takardar nan shi kuma sai ce ya Allah ma hadhihi al-butaqa wannan takardar a raɗe mi za ta yi ma hadhihi sijillat tare da waɗancan takardu 100 ba daya ina ita ina su fa yaqulu sai Allah ya ce innaka la tuzlam kai ba za a cuce ka ba mu wurin mu ba a cuta awo za a yi ai da ma ba auna ba an gwada ne an bude su kaga abin da ke cikin su ko ba haka ba ai ba awo aka yi ba ka bari a auna a gani muna qala manzo Allah yace fatuba usjillatu sai a dauko waɗannan takardu 100 ba daya sai a dora su fi kaffa a cikin tafin ma'auni wal butaqa fi kaffatin wannan takardar kwara dai mai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ita ma sai a dora ta cikin mitafi qala fatashatis sijillatu sai waɗannan takardun su yi sama stash wa thaqulatil butaqa ita kuma wannan takardar kwara dai sai ta yi nauyi duk tarin jayi su gaba daya kaji shikenan yayi mi naja wa naja hayati la ya kubuta ya ci nasara shikenan dama Allah ya ce ba man saqulat mawazinu wa ulaika umul muflihun shike dan takardar shi kwara daya saboda girman la ilaha illallah ta yi nauyi ta rijaye duk wadancan abubuwan duk wancan tarkacen gaba daya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala yasqulu shay'un bi bismillahir rahmanir rahim babu wani abu da yake yin nauyi yafi nauyin sunan Allah mai rahama rahama mai yawan jinkai kaga wannan ya tabbatar mana da cewa wato ma'auni yana da tafi guda biyu yana da abubuwan azawa guda biyu kamar yadda ka san ma'auni irin nada yanzu ma wannan ma'aunin duk sun bace ko dan sai dai a azama guda kawai yawa guda guda mai egi shike gwadi guda kuma an dora mai kayan to irin nada mai tafi guda biyu nan aza kilan shinkana aza wasu yan yan karahuna wasu yan burguna yawa masu rubutu ko dai kilo ɗaya ko rabin kilo ko rabin rabin haka imamu ahmad ya kara rawaito wani hadisi banda wannan shi ma dai daga abdullahi dan amr dan al-as Allah ya kara mashi yarda ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tudul mawazin yawm al-qiyama za a dora ma'aunai ranar al-qiyama fayuta bir rajul sai a zo da mutum fayudu fi kaffa mutum da kanshi za a zo da shi sai a dora cikin tafin tafin au tafin ma'auni kai da kanka kai ma zuwa dora ka azaka fa yudau kuma sai a dora mai uhsi alaihi abinda aka rubuta mashi aka lissafe mai na aikin ne mai kyau da mara kyau fa tabayala bil mizan shikenan sai ma'auni yayin rinjaye da shi ma'ana shikenan sai zan baya da nauyi ko ya zama shike da nauyi ma'abulan shi kuma sun tashi kaga ya yi su da wike nan mana ba ya da wannan ba aljanna za ya kai tsaye ba wayo ba su biyi ilnar sai a aika da shi a ce to ai wuta da shi qala fa idza udbira bihi idan aka bada baya da shi an tafi da shi za a tafiya wuta da shi idza sa'ihun min indir rahmani azza wa jal sai ga wani mai daga murya a wurin Allah ta'ala ya kore da cewa la ta'ajjalu kan ku yi sauri ku tsaya fa'inahu qad baqiya lahu lalle yana da ragowa yana da wani abu da ya rage mishi fayuta bi bitaqatin fiha la ilaha illa Allah sai azo mai da wata bitaqa bitaqa da larabci shine kar to sai azo mai da ita a cikin ta akwai mi la ilaha illa Allah fatudau sai a azata ma'ar rajuli tare da mutunan fi kaffatin a cikin tafin ma'auni ayyukan shi kuma suna ina suna gefe hatta ya mila bihil mizan har sai ma'auni ya karkata da shi sakamakon mi albarkacin mi la ilaha illallah shi kenan sai a fasa ta ya da shi wuta ta da shi ina aljanna Allah ya ba mu aljanna haka wani hadisin da Imam Ahmad ya kara rawaituwa daga Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ya kara mata yarda tace anna rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jalasa baina dai ya zanna gaban manzon Allah sallallahu alaihi fa qala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah inna li mamlukina ya ce lalle ni ina da bayi da na mallaka ya kizibuna ni suna mana ƙarya ba su mana gaskiya to abinda za su yi ƙarya suke mana bayi na ne wa ya hununa ni kuma suna cutata suna ha'intata suna yaudara wa ya asuna ni kuma suna saba mani in na sa su aiki sai an kai ruwa ranar su yi suna saba mani umarnin da na basu wa azribuhum ni kuma sakamakon suna mana ƙarya suna ha'intata suna saba mani ni kuma kashi nike basu wa ashtumuhum kuma ina gaya masu bakan magana fa kaifa ana minhum to yaya nike da su ranar alkiyama da da ya za mu yi da su faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yuhsabu za a lissafi ma khanu ka duk cutar da suka maka wa sauka duk saban da suka maka duk za a lissafa a gani wa kadzabuka da ƙaryar da suka ma duk za a lissafa wa iqabuka iyyahum da kuma wahala azabar da kake musu kana bugun su kana gaya musu bakan magana duk za a lissafa za a ƙididdige guda nawa ne ƙarya nawa suka ma sabo nawa suka maka yaudara nawa suka maka kuma so nawa ka bige su so nawa ka aibata su kai gaya musu bakan magana duk za a yi in kana iqabuka iyahu in azabar da kake musu da gayin bakan magana da kake musu duna donobihim bai kai yawan zinuban da suke maka ba kana fadlan laka alaihim zai kasancewa falala ce gare ka akan su mana kenan aka lissafa daidai da naka aka raga kaga ragowa ta zamanto kari gare ka saboda mi azabar da kake musu bai kai irin laihin da suke maka ba kuna ganewa ko wa in kana iqabuka iyahu idan kuma azabar da kake musu bi qadri zunubihim daidai da yawan zinubansu ne kana kafafan to ya zamanto isa ne lalaka ba gare ka ba wala alaika kun babu a kanka to tunda an yi kunnan doki ya kaga shi ke sun ma ba daidai ba alhali kamata ya sama daidai kai kuma sakamakon haka kama su horo to sai aka zo daidai da daidai da horonka da kama su da saba ba da suka yi shi ke daidai ne kaga ba kare a kare ban da mun yi bahaushe wa in kana iqabuka iyahum idan kuma azabarka da kake musu ya kasance fauka zunubihim fiye da zunubansu ne yadda laifukan da suke maka iqtusa lahum minka za a yi kiyasi a basu daga gare ka alfadlu allazi baqiya qibalaka ragowar da ta yi saura a wajenka tunda abinda kake musu yayi wanda suke ba kaga suna bin ka kenan ko yawa to saboda haka sai a yi sai a karbo masa haƙƙinsa a wurinka sai a basu cikin ladanka sai a kwaso sai a basu inda kai ka wuce makari da rawa da aka ya kafa jalar rajulu yabki bai ne dai rasulullahi sallallahu mutunan da ya wannan tambaya manzo Allah ya bashi wannan amsa sai ta kuka a gaban manzo Allah yana ta kuka waya tibi yana ta wayo shi wayo kanshi yana ƙara yana kururuwa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malahu me same shi ama yaqra'u kitaballah zala ya ce shi bai karatun littafin Allah Allah na cewa wa nadha'ul mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamati fala tuzlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin zala ya karanta mashi wannan aya da cikin ta akwai bayanin ma'aunai na adalci ranar alkiyama wa qala ar-rajul sai mutunan yace ya rasulullah ya ma'aiki Allah ma ajidu shay'an khairan min firaqi ulaika ba ni samun wani abu wanda ya fi alheri kamar in rabu da waɗannan tun yanzu yani abi da yana rihin bayan shi waɗannan bayan na shiga ya rabu da su tun yanzu ya tsaida abinda suke mai da wanda yake masu a dakatar daga yau yace inni ushiduka ya rasulullah yace lalle ni ina shaidar da kai annahum ahrarun kulluhum dukkan su gaba dai na yanta su sun zama diya shikenan sai su bani wuri ba ba ni ba su saboda mi in ci gaba da zama da su ita tare laifi ban san wane ne da ni da su zai yi ma wani laifi ba to gara tun yanzu a rabu kuma saura kuma ita istighfari in roki Allah in na bi su laifi kaga na roki Allah ya yafi mani in kuma sun yi mani ni kuma na yafi musu ba shikenan ba ba duka waɗannan hadisai hadisai ne daga cikin dumban hadisai masu dumbin yawa waɗanda suke bayyana mana wato cewa lalle ranar alkiyama akwai ma'auni Allah subhanahu wataala ya sa a auke wala qad ataina Musa wa Harun al-Furqan wa diya'an wa dhikran lil muttaqin Allah mai girma da daukaka yace wala qad ataina Musa wa Harun al-Furqan lalle mun ba annabi Musa da Haruna mun ba su rarrabewa mujahid ya ce abinda ake nufi da rarrabewa shine alkitaba littafi haka ne ko? waƙala abu salih shi kuma abu salih ce attaura sifa ce ta attaura sunan attaura ne alfurkan kamar yadda alfurkan sunan ƙur'ani ne wa bayyanatin min alhuda walfurkan tabarakan lazi nazzala alfurkana haka ne ko? وقال قتادة التوراة حلالها وحرامها abinda Allah yake nufi mun ba annabi Musa da Haruna lallabewa mun ba su at-taura wadda a cikin ta akwai bayanin halal akwai bayanin haram wa ma farraqa Allahu bainal haqqi wal batil da kuma abinda Allah ya lallabe a ciki tsakanin gaskiya da ƙarya wa qala ibn Zaid shi kuma ibn Zaid yace ya'ani Allah yana nufin mun ba annabi Musa da Haruna an-nasra cin nasara akan wa akan fir'auna ma'ana dai gaba ɗayan magana game da wannan magana da Allah subhanahu wataala ya littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawa gaba ɗaya suna kumshe ne da bambantawa tsakanin ƙarya da gaskiya alkur'ani shi ke gaya ma gaskiya kuma shi ke gaya ma ƙarya don ka gushe ta muna ganewa ku to haka littattafan Allah linjila haka take haka attaura take haka zabura take haka sufi ibrahima wa musa da haka suke suna kumshe ne da shiriya domin ka zama shiryayye kai aiki da shiriya sannan kuma suna shine suna kumshe ne da bayanin bacewa ba dan komi ba saboda ka guji wannan abu wanda yake bata ne bacewa ne daga hanyar Allah subhanahu wataala sana suna kumshe ne da wato bayanin rashin hankali domin kada ka zamanto daga cikin masu rashin hankali muna ganewa ko ƙur'ani yana kumshe da abin da yake bayani cewa kan mutum ya zamanto marasa hankali ka zamanto mai hankali kan ka zamanto marasa jin magana ana ma magana ba ka shi zuciya ta kekashe ta bushe ana magana kai na kaba kakka yarda ana ma magana tana bi ta bayan kunne ba ta shiga ta kunnan shi ake ce mami alghayyu yawa kuma alqur'ani yana kumshe ne da bayani na kimtsuwa da hangen nesa da hankali haka ake so qur'ani ya zo ne domin ya cusa maka hangen nesa da kuma yin hankali cikin dukkan al'amura gaba daya haka littattafan Allah gaba daya suna kumshe da bayanin halal suna kumshe da bayanin haram suna kumshe da bayanin abin da zai samu haske ya tabbatar da shi a cikin zuciya wannan haske ne na ma'ana suna kumshe da shirya suna kumshe da ban tsoro suna kumshe da mutum ya koma ya mai da lamarin shiga Allah subhanahu wataala ya ji tsoron Allah shi kadai kai ya ji tsoron kowa to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wala qad ataina Musa wa Haruna al-furqana sai Allah ya ce wa biya'an kuma da haske mun ba annabi Musa lallabewa da shi da Haruna kuma mun ba su haske duk wannan siffa ce ta littafin da Allah ya ba su wa zikran lil muttaqina kuma tunatarwa ne ga masu tsoron Allah tunatarwa ne saboda mi ana tuna maka kullun za a yanzu ba alqur'ani ba da shi muke tunatarwa ko yawwa wani abin kamance tun bara aka yi magana shi to yanzu an kara maimaita wani nan da wata shidda aka yi magana yanzu an maimaita abuwa ba ka yi rike komi amma ana yawan waɗi kana zuwa wurin da ake faɗin alkurani kullum ana tana maka abin da kamanci to amma kuma nawa na masu tsoron Allah su kaɗai alkurani da sauran littattafai duka Allah ya saukar da su don amfanin mutane gaba ɗaya amma mai tsoron Allah shine wanda yake maido hankalin shi wurin littafin Allah mara hankali kuma shine wanda ba ruwan shi mai hankali to shi yaji tsoron Allah mara hankali kuma bai ji tsoron Allah ba shi yasa Allah ta'ala ce ma alqur'ani zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu tsoron Allah duk da yake shari'a ne ga kowa duk wanda ya kama alqur'ani shari'a ne gare shi Allah ya sanya mu cikin masu tsoron shi to su wane ne masu tsoron Allah sai Allah ya kamanta ya bada siffofi masu tsoron Allah Allah ya ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi su ne waɗanda suke jin tsoron mahaliccinsu a fake ba tare da sun ga Allah ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib wanda ji tsoron Allah a fake bai ga Allah ba din da ba zai ga Allah ba amma ya imani da Allah ya imani da Allah yana ganin shi tun da Allah yana ganin shi kaga ba zai saba ma Allah ba ko ya je ya saba in ya tuna girman Allah sai ya fasa in ya tuna ganin Allah gare shi Allah na kallon ya sai ya bari to su ne masu tsoron Allah masu tsoron Allah masu biyar doka Allah su ne allazi na ya shauna rabbahum bil ghaibi kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul mulk inna allazi na ya shauna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah ce lalle waɗanda suke jin tsoron Allah mahalicin su a boye ba tare da sun gan shi ba lahum maghfiratun gafara Allah ta tabbata gare su wa ajrun kabir da kuma lada mai girma ta tabbata gare su Allah ya ce wa hum minas sa'ati mushfiqun kuma su masu tsananin tsoron tashin alkiyama ne bayan Allah na kwarai suna tsoron kaga bayan Allah ne fa suna tsoron Allah boye ba saba ma Allah amma kuma tsoron wannan rana suke shi ko kana da kyau sai ka kara da mi da wanka kaga dai ba su saban Allah amma tsoron wannan rana suke saboda ba su san me za ya faruwa ba to haka ake so ka hada tsakanin mai fatan samun rama Allah da kuma tsoron Allah kakka zangi shi kai tunda baka tsoron baka baka saban Allah baka abin da ba daidai ba to gaskiya kai ko lahira aka ce ma baka da matsala dan ana magana amintattu masu kwanciya hankali duk sai kai tunanin kai ne kana ma cikin su shedan sai ya ce ma yau kai lissafi ka gani kana sata kana shan giya kana yaudara kana zalunci ba ka kaza ba ka kaza to haka da ne ko kana cikinsu to shi kan shi wannan sabon Allah ne to Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya manu makarallah so ake kaji tsoro gana Allah na ce hum minas sa'ati mushfiqun ma'ana ana so ka zamanto mai kankan da kai ga Allah subhanahu tsakaninka da Allah ka zanki tsoro ka zanki nuna kai ba kowa ba ne amma wani sai zanki daga ma Allah subhanahu wataala kai yana shi ma ba da abin da zai aka sa yana yi to wani ba ma bala'i Allah zai jarrabe da shi zanki tunanin kome ma Allah kudin shi za su faduwa masu yawa tunanin kudin nan zakka yake musu kuma yana yin zakka fi sabilillah tsakanin shi da Allah yana yi to ya aka me matsalai sai Allah za ka rima wannan abin Allah ba ɗan uwanka ba ne ba ɗan gidanku ba ne Allah mahalicin ka ne ka ji tsoron shi ka yi biyayya ka yi ladabi ka duka ma Allah su bani wata tun lokacin da kana biyayya ga Allah Allah ya jarrabe ka da wani abu ka duka ka ce Allah na tuba Allah ka yafi mani amma ka zan kira mai kai Allah za ka ce mai kai ba ba da kyau wannan وهم من الساعة ألا يتمي مشفقون كما ألا يتي والذين هم من عذاب ربهم مشفقون متانا كيركي واني ألا يتي سنة جنس ولن عذابا ألا إن عذاب ربهم غير مامون ألا يتي للي عذابا ألا با عذابا تيري ذا أسكين جكي أمن تيري إتما كيسا سكين سورانتا كما ألا يتي يستاجل بها الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا تباس إيماني سنة متكجن صورا تاشم القيامة وأن لا نصورا تسكي tare da kuma wasu imani ne mutanen kirki ne kwana suke suna mi kwana suke suna sallah fa kwana suke suna sallah kuma watakila su yini suna azumi kuma ba su zagin kowa ba su annamimanci ga kowa ba su giban kowa ba ka jin komi ga bakinsu sai alkhairi amma kuma tsoron ranar alkiyama suke ba cewa suke ba an dade ba tada ba ko yanzu aka tada su dan kole ya ciri ba lahiya launi aljanna za su mutum kwarai ba ya faɗin wannan magana tsoro ake shi to haka ya kamata wa hum min as-sa'ati mushfiquna su game da tashin alkiyama masu tsananin tsoro ne masu firgita ne sai Allah ta'ala ce wa hadha zikrun mubarakun anzalna Allah ce wa hadha ishara zuwa ga alkur'ani kenan Allah yana yi nuni zuwa ga babban littafi wa hadha wannan zikrun tunatarwa ne shi wannan alkur'ani kuma tunatarwa mubarakun wanda aka cika shi da albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah subhanahu wa ta'ala ce littafi ne mai albarka alƙur'ani littafi ne mai albarka duk albarka gaba ɗaya Allah ya cika ta da alƙur'ani mai girma albarka shi ce muke rayuwa albarka shi ce muke ci muna sha ya kamata mu girmama shi mu girmama masu karatun shi mu girmama masu neman sani shi fiye da yadda muke girmama kowa anzalnahu Allah ya ce mu muka sauke shi ana yana nufin alƙur'ani mai girma الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه القرآن سرر للتابين الله يتري شتكو إلى قريبات زوب يتقبنش فتبانش تنزيل من حكيم حميد للتابين إذا الله يسوك الدشي الله بحكمة الله أبن يبو تعالى جاب أنتم له منكرون الله تعالى تشن كوني كوكي كين يرد القرآن الهالي القرآن wato ya tabbata a cikin matukar bayyana ƙarara yake gaskiya ce bayyanan na gata nan amma kuma ku ba ku da abin fara da shi sai alkur'ani mai girma ba ku kyauta ba ba ku yi daidai ba littafi ne da Allah ta'ala ce innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa al-mutahharun littafi ne mai girma ka girmama shi wanda ya girmama alkur'ani ya girmama Allah wanda ya girma alkur'ani ya girma ma'aikin Allah wanda ya girma alkur'ani ya girma addinin musulunci wanda bai ma alkur'ani wannan girman ya bashi ba to ya wulakanta Allah ya wulakanta manzon Allah ya wulakanta addinin musulunci kanka yarda ka zamanto daga cikin mutanen da ba san darajar alkur'ani mai girma ba ko ka zamanto kana fada kana ya kashi in kana yaki da shi to da Allah kake yaki kuma kai zaka tafi kasa alkur'ani yana nan nan ka iske shi kuma nan za ka barin shi bahaushe ya ce gani nan bari nan Allah kara mana imani da shi ya kara mana sanin shi kuma ya kara taimakon mu da yin aiki da shi abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara
wanda yace idan mutum iske sallar gawa ya isa ya samu kabbara guda ne yace ya zai
yana tambaya wa idan mutum ya samu kabbara sallan gawa kabbara guda ya samu ta ƙarshe ya zai sai ya sauran nan sallami shi sai ya sauran din yayi sai ya addu'a din yayi sai ya addu'a ya kare ko kuma yayi ta farko ya fatiha ta biye salatu annabi ta ƙarshen sai ya mata addu'a shikenan na'am
yace wannan mutum ne ya ba wata mata magani ya ba ɗanta magani domin waye domin kariya da kuma samun samun kasuwa to shi ce shi kuma yana ganin maganin na itatuwa ne itatuwa ne ko an ci a sha'ai wanka ya ce wani maganin ya halitta
ya ce wani mutum da ya ba ɗan wata mace magani na samun kasuwa magani ne na itace a sha kuma a yi wanka to shi yana ganin wannan maganin kamar ba daidai ba ne ya abin yake in babu wata magana da aka yi babu wani babu wata ban magana da aka yi ba mai da magana babu wani ga yadda za a yi a yi tsirara ko a yi kaza ko ka ɓoye ko wani abu kawai da aka ce ka zai ka sha muka yi wanka na babu matsala a cikin shi yana daga cikin sabubba waɗanda mutum zai aikatawa da roƙi Allah subhanahu wata'ala kuma da tabbatar mai da alherin da yake nema babu wani abin da ba a so shine a ce ga yadda aka yi ko ga yadda za a yi ko ga abin da in ka yi karewa za a yi to kaga ya zamanto kenan shiddabar ne da kulumboto tsari ne da asiri wanda baya da kyawa amma dai haka kowa buɗe take kawai ba kai ya dai maka ba babu laifi insha Allah na'am ce malam ya halatta mutum ya ci bashin banki domin maganin da ruwa da ya shiga
wai koya koya halitta mutum ya sha ya abin nan ya ci bashin banki ya halitta mutum ya je banki ya ci bashi saboda ya maganin larurar da ya shiga ya halitta ya danganci larurai in larura ce wadda musulunci ya kira ta da lura ba yiwa dole sai an yi ta in ba a yi ta ba ana iya shiga matsala a shiga a salwanta kamar misali ba ka lafiya za a ma aiki ko matarka ba ta lafiya za a mata aiki ko ɗanka ko ɗiyarka ko babanka ko mahaifiyarka ko wani na kusa da kake so ka taimake shi dole sai an mai aiki ya samu lafiya kuma duk abin mutane da ya kamata su taimaka masu baka bashi sun kiya su taimaka ma fi sabilillah da abin ya gagara ya halitta ka ji ka ci wannan kaga dai larura ce ai ko amma abin da yake sha'awa ne jin daɗi ne shagali ne to ba a yi sabon Allah ne wannan Allah ya kiyaye na'am wanda ya ce mutum ne ya- ya ya rasu ya bar mata guda da ɗiya guda mahaifansa ba su da rai ya ce ya ne- ya ne rabon gadon Na'am.
nasu Mu- mutum ne ya rasu ya bar mata mata ɗaya da ɗiya ɗaya ya ce wato mahaifansa mahaifan sun rasu ya yi rabon gadon yake su kada ya kabari waɗannan shi kenan wanda aka zai mutum da ya rasu ya bar matar shi da ɗiye shi su kadai ba ya da kowa ba iyayen shi ba yan uwan shi ba yan uwan uwayen shi muna ganewa ko babu kowa babu dai wani wanda zai yin gado sai waɗannan su bi kadai to shi kenan ya tana da rabi kowa kuma tana da mi tana da kashi ɗaya cikin takwas da ka za a raba dukiya kashi takwas uwa ta dauki kashi daya ya ta dauki kashi hudu to kenan za a samu mi cin karo tsakanin mi za a samu kashi uku da za a ragawa za a bashi amma dai galibi a je a yi abu- a yi bincike a gani idan yana da yan uwa shi uban in yana da yan uwa kannan shi ko magaje shi ko ɗiyansu ya je a bincika maza suna da gado su za a ba sauran Allah ya samu dace
wanda ya ce uh, ya ce mata ce ta aure wasu ke sake da matsala da mijin nata ya ya suna fuskar matsaloli har ya kai ya sake ya sake ta sake- ya sake ta bare bare kira sallah kira sallah ladan
ya ce mana mata aure ce ta ce tana fuskantar matsaloli daga da ta da mai gidanta to har ya kai ya ce ya- da- ta ce ya sake ta hajjan su uku lokata daban-daban to da ta kai shi kara wajen alkali an kai da an kai abin gan aka ce taron yaran ke da ta wato muke suna don saki uku ne ta shi kuma ce a kurin shi ce guda ne alkali ya ce to wannan dai guda da magana shi ce za a aiki ya ce to kuma ta ce mutanen nan kuma ya tace ya yana ci yana ci gaba da zagin nata bayan haka nan kuma yakan kawo matarsa guda ma a cikin ɗakin nata domin a wasu sannan mata shi guda sai kenan su biyu ne saboda haka ya tace sai ta hitara sai ta hitara kanta ta ce an akwai laifi cikin abin gun
mutum ne ya samu matsala wato mutum ne ya samu matsala da shi da iyalin shi har ya kai ma ya yi mata saki har sau uku ko kuma ita ta kai shi kara wurin alkali kuma alkali ya ce ya rantsuwa cewa ba saki uku ne ba shi kuma ya rantsuwa ce a shi saki ɗaya ne ya sani tsakaninsu alkali ya ce to magana shi za a aiki da ita tunda har ya rantse suka dawo suka ci gaba da rayuwa ya ci gaba da wulakanta ta da cin mutuncinta da zaginta kuma har ma yana kawo matashi a cikin ɗakinta dama su bi ne tana nan ma sai shigo da matar abin ke zaman ta kishiyarta a cikin ɗakinta sai mu'amala ta aure ɗakinta sai kuma ta ga abin ya kice ya kicin yawa ta sallama kanta ta tahiyarta ba haka da ta yi daidai ne kamata ya yi inda da gaske take abin ya kice ya kicin yawa ba ya gyaruwa sai ta nemi saki tunda ana cutar da ita ana mata ba daidai ba tana iya neman saki da ce ma alkali a ai ita za ta zama ba ta son auren a ba ta takarda kuma ta yi bayani ga irin abubuwan da ake yi tun da cutar da ita ake yi babu wani abu da za a bashi tunda shi ya tado mi shi ya tado maganar saki da cutarwa ne to shi kenan babu wani abu da za a mai a ba ta takarda shi kenan amma za ta haita in ta ta yi ba ta yi sakin kanta dole sai miji ya sake ta ko kuma ta je wurin shari'a shari'a ta sallame ta amma ita ba ta yi sallama kanta tana da yanzu matsayin mata shi to kaga an yi ba a yi ba kenan ta koma gidansu ta yi zamanta amma dai babu saki tsakaninsu Allah ya kiyaye na mana
wacce wanda ya ce wannan ya na hukuncin mutumin da ya harrace alkur'ani ya ta hanya shan magunguna kuma mai hukuncin har da ranar lahira
wai mai hukuncin mutanen da ya dace alkur'ani ta yin shan magunguna ko mai hukuncin shi ranar alkiyama ban gane wani irin magunguna ba ha? na kan karatu na ya har da ciko ko ko a na ya hana kan shi wuta ya ta yi da ya har da ci na abu ne mai kyau ka sha magani don karkai kwana ka yi har da aika yi ne ɗan ƙwayoyi ne ce wannan ba da kyau ɗin ƙwayoyi ne ba da kyau ka saba ma Allah amma karatunka yana nan saba Allah daban karatu daban karatun alkur'ani ɗa'a ne biyayya ne neman lada ne neman kusanci ne ga Allah wannan kuma shaye-shaye da za ka yi saboda su hana ka kwana kaga wannan sabon Allah Allah ya kiyaye kuma duk wanda ya zama mashayi ake nan da waya alkur'ani ya fa'idance shi ta ce da shaye-shaye za ka har da ƙur'ani abinda ƙur'ani yana kuma da shi za ka har da ƙur'ani kaga an yi ba a yi ba kenan allah ya kiyaye duk wanda yana samun sakamako ne saboda mutane na zazzari kawukawa a ce maka kai ma malami babu wani bukatar sai an ce maka kakka nemi sanayya kakka nemi neman suna wurin kowa kakka zama zakara kakka ta neman suna neman suna kake ka neme shi wurin Allah ka nema wurin Allah ko ba cewa za ka Allah ka sanar da kowa ne makaranci ne ka duka bautan Allah din kamar kana ce ma Allah ne ya sanar ba tare da ka roƙa ba saboda kayi abin da Allah ya ce kai in kana da rabo sai Allah ya gai sai Allah ya dago sunanka kuma ka da rabo wannan kuma dama dai duk duniya abinda za ka samu ta ya za ka yi kabar shi ko ba haka bane an yi mahaddata makaranta na duniya da namunan na cikin ƙasa da garin maradi dai wai nasu sun koma wurin Allah an yi mahaddatan da jirgi da jirgin sama ake dauko su jirgin sama ake turawa daga wata kasa su kare za a dauka kawai mutum guda ce shugaban kasan kaza ya ce zai mai karatu yana so ji karatun qur'ani shi da turo jirgin sama daga saudiya sai a tura jirgi kasan misra a tura musa abdul basir su muhammad siddiq al-manshawi su khalil al-husayn za a tura musu jirgi a ɗauko su idan ka ga an zo tarban su hilin jirgi sai ka ribin wani shugaban ƙasa ne aka zo tarbi to da yawa ina suke wani ya shekara talatin yau bayan wani ya shekara arba'in bayanan wani ya shekara mai shawi yanzu yana kwararren shekara sittin baya duniya duk karatun da kake yana yi ya kusa shekara sittin da rasuwa da yana da rai da yau shekarar shi ɗari da ishirin da wani abu duniya bayan ya ce an samu matsayin an samu ɗaukaka haka muna fatan ɗaukakar ta bi su kabarinsu ta bi su har gidan aljanna wani wanda ya samu ma nan a rayuwarmu ta mu ta garin maraɗin ƙasanmu da makwabtanmu da ƙasashenmu gaba ɗaya muna fatan ɗaukakar da Allah ya ba kowa a nan duniya kuma ya ba su ita ranar lahira albarkacin alƙur'anin da suka samu ɗaukaka saboda shi haka kenan ibada ce karatun ƙur'ani kamar sallah yake kamar azumi ne in ka yarda ka nemi ɗaukaka wurin mutane da su kaya asara baka da lada wurin Allah Allah ya kiyaye
to wanda akwai akwai addu'o tambayar roƙon addu'o'i ga masu hidima ta masallaci sun ce azana kamar masu masu yin shara ta masallaci da masu yin shimfiɗa masallaci da masu kula da dukiyoyin na mutane mana tsaron a wanga da kuma me yake suna masu shayar da mutane da ruwa da masu gayyatar sau'anwa musulmi zuwa halarta wa'azi da masu ba da shawara a kawo a taimaka masallaci a kawo kuma da wanda suke kawo gudun wata zahiranta na'urori da sauransu duka abin ga da sun kace kuma an ce ana manciya so da yawa da masu roƙon aihuwa
ni ban taba manta kowa ba insha Allah na ce duk mai bukata ta alheri ba ina faɗi ba muka ce kowa sai mun faɗi nashi ya kake ne muna cewa waɗanda suke taimakon karatun nan da muke suke kamawa ba shi kenan duk sun shiga da masu shara da masu shimfiɗa da masu shayi duka to sai mai ta zanuwa kwantar da hankalin duk wani wanda yake da hannu cikin wannan karatun da muke yi to dai mun yi addu'a har shi ciki da yan agaji kaga wani lokaci mutuna su wani lokaci duk suna shiga cikin mi to haka yau kuma mana kyakkyawan zato cewa du'adoyin da muke da kowa muke da ni da ku da waɗanda suke kamawa da waɗanda suke taimakawa da waɗanda suke ba da shawara da waɗanda duka Allah ya saka mu kowa da alheri akwai bawa Allah da aka ce ya kawo fankoki guda uku ga sunan muna gani Allah ya saka mai da alheri da kuma wayoyin da za a jada a sa musu duka ya kawo Allah ya saka mai da alkhairi ya saka mana da alkhairi gaba daya samu rayuwar shi da dukiyar shi da iyalin shi albarka da sauran da al'umma gudun wanda kowa yake kawowa kowa Allah ya biya shi da gwargwadon kokarin da kowa yake Allah subhanahu wataala ya biya kowa ya saka ma kowa da alkhairi ya saka ma kowa da gidan aljanna Allah ka karba mana addu'a mu wannan jarabawa da yaran mu suka fara yau muna roƙonka Allah ka sa sun fara da kafar dama Allah ka ba su cin nasara da sa'a cikin wannan jarabawa Allah ka sa su bada babaki wannan shekara duk halar da ke cikin wannan jarabawa Allah ka sauƙaƙa musu ita ya Allah Allah ka sa su bada mamaki ayi mamaki yawan yaran da za su samu wannan jarabawa ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah Allah ka damu da su gidan aljanna Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka daga mu da mu da addinin mu fuskantar da kafirci da kafirai da ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai da rungumar juna da tausaya mu juna ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah samarin su da matan su ya Allah Allah ka kimtsa su ya Allah Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka raba mu da jahilci ya Allah Allah ka raba mu da kafirci ya Allah Allah ka raba mu da shirka da munafici ya Allah Allah ka raba mu da dukkan miyagun dabi'u ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan halaye da dabi'u na kwarai ya Allah Allah dan girman ka ya Allah Allah dan matsayin ka ya Allah dan daukaka ya ka ya Allah Allah dan karfin ka da wadatar ka ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين